بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi wanda jini ashirin da uku ga watan biyu safar dubu ɗaya da arba'in da bakwai wanda ne da sha bakwai ga watan August dubu da ashirin da biyar miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajribin tauhid al-mufid na al-hafiz al-allama Ahmad ibn Ali al-Maqrizi a wancan sati wancan sati in babanta ba mun tsaya ne a inda malam ya kawo wasu shubohi guda uku da su masu masu wato masu yin shirka suka cike kawowa shubahan farko shi ne su nuna cewa abin da suke yi ma'ana ta'ala shirka ba don su kaskanta shi ba sai don su girmama shi wadda cewa suna ganin babu dama a shiga wajen sarakuna sai da protocol sai da wani tsakiyar tsakiya don haka suke ganin su ma ya kamata in za su je wajen ubangiji su na fata shi da bauta to a samu wani dan tsakiya da ya zama shi ne jagorarsu wannan shi ne shubahan farko shubaha na biyu da suka kawo shi ne wato shin da aka zo aka ce haramun ne a yi ma'ana ta shirka haramcin nan an gano ne ta hanyar hankali ko an gano ne ta hanyar wato shari'a kawai 61 sai abu na uku kuma shi ne wato me yasa kuma ubangiji me ya sirrin da yasa ubangiji baya gafarta a yi masa shirka wannan sune shubohi guda uku da malam ya kawo su ya yi magana kan cewa wa in qila al mushriku inna ma qasara ta'zima janabi Allah ta'ala wa annahu li'azamatihi la yanbaghi ad-dukhulu alayhi illa bil wasa'iq wa shufa'a ka halil muluk فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه تنقبكما سيتي وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط سيكما تنقبت وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب وأن سنة شبوه إذا ما تشرك أسكتاو ولا أكتب to shine shi kuma malam zai yi bayani zai yi shimfiɗa sannan kuma ya amsa wannan amsoshi nasu wannan shubuhi da suka kawo ya amsa su ɗaya bayan ɗaya malam ta ce kulla sai mu ce masu a shirku shirkani duk inda kaga shirka wato iri biyu ne shirkun muta'allaqun bi zatil ma'budi akwai shirka wanda wato yake yake da alaka da shi kansa wanda ake bauta din Allah ta'ala kenan wa asma'ihi da sunayensa wasu fati da sufofinsa wa fa'alihi da aikace aikacensa a ɗauke aikin ubangiji a ba waninsa a ce wani shi ya halitta ba baimakon ubangiji wannan shirka ne to wannan ana kira su shirka bi zatil ma'bud a shirkun muta'alliqun bi zatil ma'bud saboda yana alaka da shi kansa ubangiji ne aikin sa ne sunansa ne ko sufofinsa ne aka dauka aka ba wani mahaluki malai ce wannan ɗaya daga cikin wato shirka guda biyu da ake da shi kenan wannan shi ne kuka sani shirku a shirku fi rububiyya sai kuma na biyu shi ne a shirku wa shirkun fi ibadati yau ma'amalati shirka a bautansa da kuma yadda bawa zai ma'amalaci ubangijinsa shi ne yayin da ya zo zai ya yarda cewa ubangiji dukkan wani abin da yake bata da shi nasa ne ubangiji ya halitta ubangiji ne yake bata da sunayensa ubangiji ya ke bata da sufofinsa ubangiji kuma ya ke bata da aikace aikacin da yake da ruwan sama da arziki saboda haka shi ya yarda da wannan amma abin da bai yarda da shi ba shine shi a aikinsa shi wanda shi na bawa in zai je ya nufaci ubangiji to ba zai nufaci shi ne ta hanyar yana gamshi kamar a ibada ba zai bauta ma Allah shi ɗaya ba wannan shine hanyar abubuwa guda biyu da ake da su a shirka wanda suka zama sarrafa gida biyu malam cewa in kana sahibu ya taqilu annahu subhanahu la sharika lahu fi dhati wato ko da wanda ke yi ma ubangiji ki sa ma ubangiji kini a bauta yana riya cewa ubangiji bayi da wato abin tarayya a zatinsa wala fi sifati ko kuma wato a sifofinsa wa amma shirku tsani shi shirka da nabiyu shirka babin bauta fa huwa alladhi faratna min al-kalam fihi wannan shine magana da muka gama magana akan sa cewa in za ka yi tsoro kai tsoron ubangiji in za ka yi tawakkali kai tawakkali ga ubangiji in za ka yi aski kar ka yi aski saboda neman yardan wani ka kaskata da kanka saboda wani a ka yi shi san ubangiji kamar da kake aikin aji in za ka yi sujada ka yi sujada ma ubangiji shi daya wannan kaga da ababin bauta ne aikin bawa shine yake cewa fa hadha alladhi faraqna min al-kalam fihi wannan shine da yanzu muka gama maganar sa wa shanna ilayhi al-ana kuma shine yanzu kai isharar yanzu yanzu nan wa sanishbi'ul kalama fihi insha Allah ta'ala yace kuma za mu ƙara wato kosar da magana nan gaba ma akan wannan wannan shirka din zai ƙara kawo wannan magana ta dama shi littafin gaba kida yayi shi ne akan shirkul ibada tauhidul ibada yayi shi ne akan wato kada ta ubangiji da bauta da kuma masu kuma yi ma ubangiji gaba da babin bauta amma yanzu zai dan yi tsokaci kadan akan kuma shirka da ake yi a zatin ubangiji aka ce zatin ubangiji kamar dan adam aka ce dan adam zatin dan adam shine wato tun daga kai na haka har kafa na to hakikanin wanzuwa ta shine wato zati na shi jiki na da ji tsoka da komai shine zatin dan adam shi kuma aka ce ubangiji shi ubangiji zatin sa shine kankin kansa shi din da shi da sunayensa da sifofin sa wannan shine wato zatin ubangiji sai ke cewa wa amma shirkul awwal fa huwa naw'ani amma shirka a zatin ubangiji ya kasu kashi biyu ahaduhuma na farko akwai shirku ta'til shirka na wofata ubangiji na korewa ubangiji dukkan wani sifofin kamalansa duk wani abin da ubangiji ya ce wani sifan kamalansa ne muka sani a shari'a da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma a hankali ma ta bai tabbatar da wannan cewa wannan sifa ce na ta kamala sai a samu wani yana kore ma ubangiji wannan yana wofata ubangiji daga wannan sifa din wa huwa aqdahu anwa'i shirki wannan a cikin nau'ukan shirka da ake da shi a duniya ya fi kowane shirka wato muni ka shirkin fir'auna fi qawlihi wa ma rabbul alamin kamar shirkan fir'auna a lokacin da yace wa ma rabbul alamin waye wani ubangijin halittu kuma wato shi yana sai yace babu wani ubangijin halittu kaga shi zatin ubangiji ne yake korewa ba baki daya ba wai yana kore sunan ubangiji wani ko siffansa ba zatin ubangiji azzatul aliyya din ga baki daya take take korewa to kaga wannan abu ne mai girman gaske ka ce ma ɗungurungun ba ma wani wanda ya malu wanda ya halitta kawai kawai wayar shi ya halitta ka dauki wani ka nuna wani ka ce shi ya halitta ba alimtu illakum min ilahin ghairi wannan shine abin da shi fir'auna yake faɗa kiya kiya tsammanin sa shine wato duk sarki shine kawai wato ubangijin su mutanen sa amma fa kaga yana fada yana fada bukata kuma ya san cewa an haife shi ka yace da aka haife shi an samu lokaci da babu shi saboda haka yace wa rabbul alamin ko dai ya faɗa wannan magana saboda wato istinkaran wastikzaran ya faɗa saboda tsabar kifadi ko kuma ya faɗa a lokacin yana wato mamakin yaya wani zai zo a kasarsa ya zo da wani wata magana da cewa wato abota ma Allah shi daya duk da kamar da aka sani fir'auna suna da labarin annabi Yusuf a baya suna da labarin annabi Yusuf inda ya taɓa rayuwa a wajen da su da annabi Yaqub cewa sun yi kira zuwa ga tauhidi kuma an yake su to ba wai shi din gurgun bai san ubangiji bane yana inkarin ma a kira mutum ubangiji na kasarsa Allah ta'ala ya kyauta wa qala li hamana sai ya kuma ce ma hamana ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa atli'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba yace mai hamana ibn li sarhan je ka gina min wani wato ganuwa mai girma ganuwa mai girman gaske shi a zamanin cikin da annabi Musa yana cewa ubangiji sana sama saman halittu baki daya to in aka je aka in aka je aka gina mashi ganuwa mai mai tsawon gaske to in ya wuce duk inda wato ake iya wato tsuntsaye ke iya wato zuwa wurin wata kila zamanin daga wani lokaci zai fara saka wasu abubuwa wasu matakalai ne a wajen dan haka sai ya je samu ubangiji Musa ya gani za a iya yatsa shi ya kai shi ma in ya dawo kaga annabi Musa dole ya bauta masa kaga wannan wannan kara'a da ka haka ka je ka hausa ba ce ibn lisan hal la'alli ablughu al asbab al asbab shine turuq inde asudde ce turuq samawat hanyoyin sama kata da yake cewa abwabu samawat hanyoyin sama wanda shi abin da yake so shine zai takala ya je wurin ubangiji da annabi Musa nan ko kuma ubangiji mahaltu baki da ya gani in za a iya rinjayar sa mai girma ubangiji wato ma qadarullah ka qadari ma azama Allah haqqa ta'zimi bai girma ubangiji tantance a girma shi ba a yanda yake tsammanin cewa kawai zai iya tattaka da matakalan sama ya je ya ga ubangiji kuma ya fa ubangiji kuma ya ma ubangiji juyin mulki ubangiji ba wanda ya sai masa juyin mulki ba wanda ya sai ya zo ya wato in mun dir mun taru halittun mu na farko mu da na ƙarshen mu ubangiji wato juyin mulki ba wanda ya sa a da kashe mu da rayuwar mu wato tafa da kwala ne kawai za a yi kamar ba ba a yi ba ya ce asbabus samawati zuwa ga wato hanyoyin sama فاطلع الى اله موسى ان in tsinkaye zuwa ga can ubangijin annabi Musa wani la abun da ko kaze ba ce ina zamanin da yayi abin da yake yi dabo yake yi kokari yake yi a wannan ko dai yana da ina wata aya an ce kuma yana da kini a wannan aya kuma kashi akwai alamar ta baba ko dai ya zama wato kini tare da ta baba yake ko kuma wannan shine farkon marhalan da yayi tsammanin cewa babu wani abu annabi Musa kawai ba gaskiya yake ba ba wai ya yarda in kare cewa akwai ubangiji ba a bai yarda cewa annabi Musa ubangiji ne aiko shi ba bai yarda ba ko dai wannan ko kuma ya zama yana ganin cewa a wato yaki ta ta baba yana ganin cewa ubangijin nan ubangiji ne amma kuma bai halarto mishi da sufofi na kamalarsa domin da yana halarto masa sufofi na kamala ai da zai san cewa ubangiji ba a rinjayarsa to wannan ya daga cikin wato shirka na ta'atil na farko shi ne a rika ganin ma cewa ubangijin a zatin sama akwai wanda zai yi gogoriyo da shi zai yi jani-jani da shi ya zama shi ma ya kwaci halitta wannan shi ne wato aqzahu anwa'i shirka kamar da bada ya faɗa a cikin wato shirka to da babu kamar sa mutum ya ce ma wato shi ɗabi'a ne kawai ya halice shi ko ya ce a shi duniya ta bata da farko ko ya ce ya adam suka halici kansu wannan a babi na wato shirka babu kamar irin wannan shirka da shi za ku ga tsiga cikin mu tana tashi yayin da ake ake bari waɗannan mutane wanda ba su da hankali suna yada maganganun cewa shekuna su suka halce su dole sai ga cikin tashi dan a cikin shirka babu kaman wannan wannan ko ko wato a Abu Lahabi na zamanin ma'aiki ba wanda ya faɗa wannan ta'addancin ba wanda ya faɗa a ce shehu na shi ya halice ne wato ka dauki aikin ubangiji zatin sa kai ma ubangiji shirka a zatin sa shi wannan shirku muta'alliqun bi zatillahi ne aikin ubangijin da shi karan kansa ka ce wai kawai wato ka ɗauki wannan halittar nasa ka ba wani wannan ba mai yinsa sai wanda yake wato ya kekashe ƙasa da wato ya iri iri Allah ya kyauta mala ya ce wa shirku wata ta'dil wata lazima ne shirka da kuma wofanta ubangiji cire ma ubangiji so musa na kamala ko kuma sunayensa na kamala wato aminan juna ne duk inda aka samu shirka sai ka samu wannan mushrikin wani sufa ce ta kamala ya cire ma ubangiji yanzu misali mu dauki kamar a mu dauki kamar wato nasara nasara wannan abu da suke yi in kun lura ai musu ce annabi Musa ya zama annabi Isa ya zama dan Allah ta'ala ba sai da suka jefa ma ubangiji su fata na kasa duk su fata na kasa cewa cewa wato zai iya yin abin da dan adam zai yi to kuma kaga sun ci ba su jefa mishi su fata na kasa ba sai sun cire mishi su fata kamalansa saboda haka ba da kishin fa kullu mushrikin mu'attil dukkan mushriki wato a lalai cewa shirku wata aqidin mutalazima ne shirka tara ubangiji da wani a zatinsa ko a sunansa ko a siffansa ko a aikinsa da kuma ta'qili wato inkari ka musanta sifofi na kamala na ubangiji kuma sunansa na kamala ko kuma zatin ubangiji ka dauka ka ce wani zatin shi ne ubangijin ba a tarin ubangijin ba to wannan su aminan juna ne duk wanda ya yi ma Allah ta'ala shirka to ba zai shirka ba sai ya cire ma ubangiji sifa sifa ta kamala duk wanda ya yi ma ubangiji ya cire ma ubangiji sifa ta kamala to kuma sai ya dole sai ya zo ya yi ma ubangiji shirka eh wannan shine cewa kullu mushrikin mu'abbid dukkan wani mushriki zaka same shi mai cire ma ubangiji sifofi na kamala ne mai wofanta ubangiji ne wa kullu mu'abbidin mushrik duk wani mai wofanta ubangiji daga sifofin kamala zaka same shi mushriki ne lakin na shirka la ya sanfi ma'asirar ta'afil sai dai kuma shirka ba in dan kawai an samu shirka baya lazumta wato asalin abin da ya jawo shirka din shine wato asalin wofata ubangi daga su kusa na kamala a bal qad yakunu al mushriku muqirran bil khaliq ana iya samu shi mushrikin ya zama ya yarda da shi ubangiji shine mahaliccin sa wa sifati kuma ya yarda da sifofinsa walakinahu mu'attilu haqq at-tauhid ya zama abin da ya tauye wa ubangiji shine hakki na bauta hakki na kada kada ta shi da bauta a wannan abin da malai yake magana yayi magana cewa kullu mushrikin mu'attil wa kullu mu'attil mushrik duk ba za ka taɓa samun mushriki ba sai kaga ya kore ma ubangiji su masa ta kamala ba za ka taɓa samun wanda ya kore ma ubangiji sufan kamala ba sai ka samu a cikin aikinsa akwai wani sofa ne na shirka to amma yake cewa tauhidi din ana iya samun shirka amma ya zama abin da ya jawo shirka ba shine asalin kore ma ubangiji sufan kamala ba kamar wa kamar iblis na'am na'am mu'attil in ka duba littafin zaka ga in ka duba littafin gashi ne zaka ga mu'azzil wanda ya wumunta ubangiji daga sun masa na kamala da kuma sunayensa mu'azzil mu'azzil a kamar iblis a iblis in kun da asalin shirkansa ai ba shirka ne wanda yake ya wato wumunta ubangiji daga sun masa na kamala ba ko ya ce babu ubangiji ma baki daya ba su face ba wai shirka ne na inkarin ubangiji ba ya ce babu ubangiji ba kuma wato shirka ne na wumunta ubangiji daga sun masa na kamala ba shirka ne na cewa ya yi ce ba zai yi ba na da amma shi iblis ai yayi da cewa ubangiji ubangiji sani ai na cewa rabbi fa anzurni ila yawmi ba'athu ya ubangiji na kaji ya ubangiji na bai bai cewa ya ubangiji wani cewa ya ubangiji na tsahir ta mun zuwa ran da ran da za a za ka tare halittu baki daya yace rabbi rabbi shine wato rabbi ya ubangiji na to kaga wannan yana nuni zuwa ka cewa shi asalin shirkan iblis ba abin ba ta samo asali daga wato asul ta'til ba wato woba da ubangiji daga sifarsa na kamala ko kuma inkarin ma samuwar ubangijin baki dai ba daga wannan ta samu asali ba amma kuma tun da dai har yamma ubangiji a ya yarda cewa wato zai kima ubangiji biyayya to ai ba zai kima masa biyayya ba sai ya zama sifa na cancantan ubangiji da bauta ya cire ma ubangijin dan haka shigo ne wato akwai talazum ko da ya ce shi asali ba ba shine ta'til yayi ba to amma kuma tunda ya riga ya kiwa ubangiji biyayya to dole akwai atalazu tsakanin ta'zim da kuma shirkan da yayi yanzu ya mai da san zuciya ya zama wato abun tarayya da ubangiji yana bauta masa zuciyarsa yanzu kaga shi iblis ya yarda cewa ubangiji shine yake rayarwa yake yake yake kashewa shine kuma ubangijin halittu baki da ya yarda to amma me ya jawo shine wato ya kasance ya sance ma ubangiji ya wabanta ubangiji daga asalin hakikalin bauta hakikalin bauta kuma shine yana yi barna bari da'a to sai ya zama ya fi san zuciyarsa ya fi zama san zuciyarsa shi ya zama abokin tarayya ma Allah ta'ala saboda haka bai yi wannan ba sai da ya kwaye ma ubangiji ya sance ma ubangiji sufansa ta cancanta bauta na Allah uluhiyarsa saboda haka dole kowane mushriki mu'attil ne kowane mu'attil ko mushriki ne wannan shine abin da bala yake faɗa bala ce wa aslu shirki wa qa'idatuhu allati yarji'u ilaiha huwa ta'til asalin shirka baki da tushen shirka tirkensa wanda yake komawa shi ke komawa zuwa gare shi shine at-ta'til shine ka muska inkarin kamalan ubangiji duk inda zama ubangiji shirka to abin da ya kawo shine wani ne yake ya hada ubangiji da wani mana mahaluki kaga ya cire ubangiji kamalansa shine ta'til wa huwa salafatu aqsam sun kasu kashi uku ta'tili da ake ma ubangiji a wato a sance ma ubangiji ko a wobanta shi da kasafin kamalansa a daga kamalarsa ma baki daya ya kasu kashi uku ahaduha na farko tatilul masnu'i an sani'i shine wato a a raba tsakanin ubangiji da ya halitta da kuma halittarsa ka raba ubangiji ka ce ka ga ga kirkira da ubangiji ya na halittu ka ce shi wannan kirkirarren abubuwan mu kenan ba mu da alaka da shi wanda ya kirkira wato shi ba shi halice ba wani shi ta'tilul masnu'i kirkirarren abubuwa din ka wofanta su ka cire su an sani'ihi daga asalin wanda ya halice su a wannan shi tabi da farko ya fito kowane mu kamar ba kamar masu cewa ɗan nature din nan da su ce mother nature ko father nature ko babu za su faɗa su ce in gangar abin mamaki su ce wonders of nature su wai wannan wai duniya dai duniya dai ta yi girgizin ta kawai ta haifar da wasu abubuwa kawai to kaga wannan su ake su tabi'iyyun wannan wannan lalle abin da suka yi shine sun raba ubangiji da da halittunsa sun ce babu wani babu wani mai halitta babu wani wanda aka halitta kawai wani dan watan gaza zakai ake yi duniya ne take ta hadaka ne tsakanin atom da da sauran madan atom ya ya haifar da mawatin duka gas liquid and and and suke cewa solid liquid and gas ya haɗe ya haɗe aka dinga samun dan wata zagaye shi ke aka sami halittu na baki ɗaya saboda haka a su ɗabi'iyun ba sa ganin akwai akwai wani wani mai halitta kuma akwai kuma wanda aka halitta din su ba sa ganin haka kamar wa kuma kamar kuma farisawa farisawa su sun yadda mun faɗi wani maganar su a baya su ne masu yazan da ahraman su sun yadda cewa akwai ubangiji wanda shine babba amma ubangijin nan kawai sai ya zo ya yayi wani tsananika a zuciyarsa shi ke sai aka haifar da wato ubangiji na duhu da haka suka targima tsakani kaga yanzu wannan shi ma abin da ake mutane ke yi suna kokarin raba ubangiji da halittunsa ne suna kan su ce akwai wani wanda akwai wani ubangiji tare da ubangiji wannan shine ta'qilus salih an al-masluk ko ta'qilul masluk an salih ah haka zalika kamar yanda sufaye wani lokaci za ka ga suna daukan wato wato haƙƙi na ubangiji su ba wani mahaluki wani abu da ubangiji kada ya kasan yana yi ba da arziki wato samu gudanar da duniya baki daya su ba za su iya cewa akwai wasu autadu wasu kutubai su waye su gautu da waye da sauransu wanda a duniya in babu su a duniya ba duniya ba ta lafiya ba ubangiji ya wakilta su su ci gaba da kula da duniya da kayan magana sai a ce su suke yi da kayan magana sai ce kai ina ruwanka ba Allah ne ya sa su ba ya sa su din kaga to kaga wannan ai sun kwace ma ubangiji shi asalin aikin sa kamar su ma rawafi yan shi'a rafibawa yadda suke danganta cewa waɗannan halittu duk an wakilta su fatima ne da sauran yayanta da sauransu da suka aikata haka waɗanda kaga ne duka kokarin raba ubangiji da halittarsa a dauki wani haƙƙi na ubangiji a ba wani a ce shi yayi wannan aikin ubangiji ya sa shi kamar masu haƙiƙa muhammadiya za mu zo mu sha a gaba gashin zai ƙara kawo da su malaci a tsari na biyu تعظيم الصانع عن كمال الثابت له wofanta ubangiji wanda ya kirkira bayi baki daya daga kamalan sa da ya tabbata masa duk wani sufi na ta kamala ya zama kawai ka cire ma ubangiji wannan sifa ta kamala a kamar me kamar sufofin sa madaukaka sunayensa masu girma wato asma'ul lahi al-husna wa sifatihul ula sunayen ubangiji kyawawa da kuma sufofin sa madaukaka ka ce wasu daga cikin sufin baka yarda da su ba kamar yadda mu'tazila suke faɗa kamar yadda muke yin ba ma a nan kusan da wasu daga cikin asha'ira zaka wasu sufofi da suka shata masu layi suke wuce da ba duk wasu sufofi da yake da alaka da bashar ubangiji ubangiji yana yana magana sai su wuce da ubangiji yana magana ba kun za su tabbatar kuma tabbatar da magana amma magana ta yadda a suna ga magana amma dai a hakika ne babu magana da suna kan su ce ubangiji baya magana dai ba a jin magana bai magana a lokacin da ya ga dama sun da ya ga dama kuma ko ta yaya ya ga dama ubangiji baya wannan haka suke faɗa ko kuma wato motakan da ahadu sunna jama'a waɗanda su kun da ubangiji tabbatar ba kansa dole ka tabbatar masa da shi kana cewa an ce dan adam yana magana kuma baya nuna cewa shi dan Allah ta'ala ko kure mishi nasa ai abu ne sananne cewa ubangiji yana halitta ba yana halitta ba halittan ubangiji ai tana da alaka da mushi asaci yanzu ni da aka halice ni wato tun daga lokacin da aka haife ni zuwa yanzu a mahaifina an riga halittarsa saboda haka kaga ashe lokacin da ubangiji ya halicci mahaifina lokacin daban ni kuma lokacin da aka halicci lokacin daban saboda haka ashe aikin ubangiji yana sabantuwa wanda yana daga cikin abin da wanda daga wasu daga cikin wasu imani mai yan bida a wannan gari wasu a zamanin wai ba ma iya faɗa wannan magana ne sun yana cewa wai duk wani ba wahabi mabiyi ibn taymiya ya fito fili ya faɗi abin da ibn taymiya ke nufi da tasassul hawadith ni ba san so nawa taɓa na faɗa wannan magana dai yayin da na zo kasan nan ba na faɗa a wajen nan na faɗa a nan masallacin gidan sakin dutse na faɗa duk inda nake karatuka na a cikin jihar nan ko wajen jihar nan duk na faɗa ba ku ba ku abu ne sai ne duk malaman alsa suna faɗa mutaka ne da ahlus sunna mutaka ne da imamu bukhari mutaka ne da duk wani ahlus sunna zazul hawali wai ya ce wai wai duniya ba ta da farko ba inda ibnu taymiya faɗa wannan magana ibnu taymiya abin da ya faɗa kawai shine aikata aikatan ubangiji da sifofinsa da suke da alaka da mashi'a idan kana son ka fassara wannan aikin nasa ta fuskar nuni zuwa ga zatin ubangiji to nan bai da farko bai da ƙarshe ba kamar ni ne yanzu haihuwa ta ta girmi iya magana ta ba iya tafiya ta haihuwa ta ta girmi iya tafiya ta kaga ka auce aka fara samu rasa aka fara samu na na koyi tafiya na koyi magana to ubangiji babu wani lokaci da zaka ce ya koyi halitta babu saboda haka ta wannan fuskan halittar ubangiji kamar magana ta ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe an fahimci wannan magana yanzu wannan da Allah wa sha makai amma duk yayin da ka wato ɗanfare aikin ubangiji na halitta zuwa ga wani mahaluki guda ɗaya to akwai lokacin da aka halicci wannan mahaluki ɗin sai tunda da can an babu shi sannan aka same shi don haka a cikin aikin ubangiji aikinsa ɗaiɗaiɗaiwa aikinsa yana sabatuwa ba a halicci annabi muhammadu ba sai lokacin da aka yi aka halicce shi annabi adamu an riga halicci annabi adamu kafin annabi muhammadu yadda wasu na cewa wani hakika muhammadiya wanda babu shi ilhadin su ne kawai da shirman su ba a halicce mu ba mu sai da aka halicce mu to kaga in haka ne yanzu ba halicce an halicce ni gaba na halicce dana in haka ne kaga aikin ubangiji yana yana wato sabantuwa gwargwadon mashi'ansa a lokacin da ya ga dama sai lokacin da ya ga dama ya halicce ni lokacin da ya ga dama ya halicce dana haka za a ci gaba da yi saboda haka shi ahadu af'alillahi ta'ala tatajaddad tana sabantuwa in ka lura da alaƙan wannan aikin na zuwa ga wani mahaluki guda ɗaya amma in ka kalli cewa ubangiji bai koya ba ba koya yi ba to dama can tun fil azal ya tare da sufansa to wannan sufa ta alhalqu ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi za ki ce ibn taymiyyah cewa tasalsul hawali fil madi ka tasalsul hadi fil mustaqbal duk wani halitta da ubangiji yayi duk wani duk wani ni'ima da ubangiji ya baka a yanzu nan gaba ya baka makamacin wannan kofi zai iya bada har zuwa babu ƙarshe duk kuma wani halitta daga ubangiji ya yi to gabaninsa zai iya samar da wani halitta wanda ya fi wannan ko kamansa har zuwa abin da ba shi da ƙarshe da Allah ya zo wanda ba ya shafa kai a baya ta cika baki saboda malam ya je ya taba yau mai alburda an taba mai alburda an ce mai alburda ya yi bara-bara ma ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shikenan a je a za mu sauke ibnu taymiya waye to kaje ka sauke shi ka sauke shi kaje ka ta kawowa ka ta kawowa mu wanda bai dame mu ba mu da ba muna addinin da abin da ke cikin littafi ne ba wai in tafiya annabi ne in ya ta mata ya kuskure shi kenan sai hakura sai ya kuskure amma da ba ba kuskure bane wala akida ne ta ahlus sunna ba kida sai wanda shi bai zama ahlus sunna ba saboda haka nan abin da na kawo wannan magana shi ta aqinu sani an kama da thabit lahu wato kai kore ma ubangiji sifofin wato kamalansa da ya tabbata gare shi idan ka ce ubangiji baya magana to ka zo kishin magana me kurmtaka to kaga baka tabbatar masa kamalar sa ba in ka ce ubangiji baya gani to me wato ka ce baka hudu ke to da ka tabbatar ma sufofin ubangiji baki daya sufofin kamalar sa kamar kore masa sufofin na kasar sare sufofin na kasa da ya zama tsare shi daga gare su saboda haka dole mu tabbatar ma wato Allah ta'ala sufofin sa baki daya ba kamar yadda mu'tazila da kuma yasa mu'tazila irin su asha'ira suke fada ba yan wannan kasa ba kuma kamar yadda duk masu kokarin cewa suka share wato aikin ubangiji wanda yake da alaka da mashi a sakarin damansa ba shi babu allahi babu asabiq a mun tabbatar cewa a cikin aikin ubangiji akwai allahi akwai asabiq akwai wanda yake ya fara zuwa sannan wani ke bi masa eh Allah ta'ala wani abu shiga da mu azan ya riga shiga da mu ne ba aiki bane to ya za ka ce ma babu shi in ba dai wani lokaci abin ya zama shi ita bid'a ta zama ta nisa sai addu'a الثالث له تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد wato wato a cire ma ubangiji ko kuma a sance ma ubangiji bautan bautan shi daya mutum bawa ce shi ba zai bauta ma Allah ba shi daya ce ta'til mu'amalati amma yajibu 'ala al-'abd min haqiqati tauhid shine wato a cire masa mu'amala da cancanta a yi da bawa yi da shi to sai shikenan sai bawa ya cire ma ubangiji wannan hakkin nasa bai ba shi ba to wani shi ma yake ta'til ta'til mu'amala ko ta'til ibada wannan ko wanne ka faɗa yayi kamar ka ba Allah ta'ala shirka yayin da zaka bauta masa wannan su ne abubuwa guda uku da ake ubangiji shirka ta'tili da su ta'tilin farko shine ka dau zatin ubangiji ka dauka ka ba wani ka ce wani shi ya halice ka ba baki kaga zatin ubangiji na al-khaliq al-khaliq ka dauka ka ba wani ko kuma ka wato ka dauki kamalansa ka ɗauka ka ba wani ko cire mishi kamalan baki da kace Allah baya magana kace Allah ta'ala ba zai zo ba Allah ta'ala bai yinda ka da arshi ba wannan duka abin da ubangiji ya tabbatar maka dole sifa ce ta kamala har dole ka tabbatar maka kansa dole ka da ubangiji yana yin abin da ga dama Allah ta'ala ya khluqu ma yasha wa yahtar sadaka yana zazabi yana alta abin da ya ga dama ya tabbatar maka mashi'a mashi'a zartacciya yana tacciya to ma da yanzu fara babu fara babu misalai a ɗaya da a wannan wato abubuwa guda uku tafi da ake guda uku yace wa min hadha shirku ahlul wahda daga cikin wato shirka da ake ma ubangiji shine shirka na ahlul wahida ahlul wahida sune yan hakikan nan da ake muke tawar yima yan wato kowa Allah Allah din da suke faɗa ne sai shi ma Allah ne tarbinsa Allah ne ko bai wanda ba ku ga wani matashi ya zo ya ce har tarbinsa ba yayi zagi ya ce wanda bai ce tarbinsa wannan ba wanda akan ake yi to ina mamaki in ba wato bacin basira ba kai da kanko kirkiri ka zo kan ubangiji wannan ka sabar ma'aikin ma ba shi mutunci a wajen ku kuma ka zo ka ce kuma idan an faɗa wata magana mai baki mai baki biyu kai a wajen ka ka ce kwarkwata ne ba ne ne kaza kaza kaza kana yare kana manganin wannan to wani ya ya mutuntanta a danne shi a ce ya shiru tukuna ai shi wanda ya kawo magana sun da shubha ce sai an yi bayani akalla shi bai je ya shiga karara ba amma kai kana kake cewa wani shehu ko shi halice ko kowa ba Allah ne sarfin sa Allah ne ko ko takalmin sa Allah ne kowa Allah ne wajen abu ne wannan ahlul wahda shirkan su da suke yi shine wato ta'qilul masmi' an sali'i raba ubangiji da kuma halittar sa sai ubangiji ba shi ya halitta ba shi wahidan nan wahdatul wujudin nan mataki mataki ne matakin farko akwai al-hulul shine abin da nasara ke faɗa alhulul shine suke su ce su kaga da sarai ba ka cewa kowa kowa Allah ne ba ta fada da haka masu cewa kowa Allah ne sun fi tsanani akan mu da sarafa kafin su ya fi tsanani ba yadda za a yi mutum ya zo cewa duk tarbuta Allah ne ka ce wannan in sharɗe sun cika ba arne bane arne ne zuzutu kuwa wannan ba wani tantama akan wannan saboda ai to me kawai sai mu ce kiristanci an rasu ko ba za ka arna ba ka ce kowa Allah ne ai wannan abu ya yi tsanani kwarai da gaske akwai alhulul hulul shine abin da tare ke fara da ire-iren su su abin da suke faɗa asali wannan sun ɗauko shi daga falsafa ta girkawa da kuma hindustaniya mutanen indiya na kusan mutanen indiya in fara indiya sada mutane masu tsatsaman tsiya masu kaje-kaje to su sun raba suka ce akwai lahut akwai nasut ɓangaren lahut shine bangare ne na bangaren ubangiji shi ba a ganin sa shi wannan kamar ruhani ne bangare na ruhi kamar yadda baka iya ganin zuciyan wato ruhinka to wannan bangaren shi ba a ganin sa shine su ma dai falasifa tai suke to al'aql din suke fada to bangare kuma na su shine bangaren bashariya jasadiyya shine tsoka da jinna da muke da shi to su al-hulul abin da suke fada shine ubangiji da ya zabi wani mahalicci guda daya shi kenan sai zai ya shiga jikinsa sai ya zama aka sami haɗewa tsakanin shi da ubangiji kamar yadda nasara ke riya cewa Allah ta'ala ya ya gare da annabi isa to kaga wannan akalla kaga su ba sai ba kowa da kowanne Allah ba akalla annabi isa suka ce shine dan Allah ko wannan a babi na su suka fita bargaza kaga wannan dole ka tabbatar cewa su tabbatar su bai kai waɗannan wanda muke fama da su ba wannan shine ake da shi al-hulul to baya kuma al-hulul sai kuma al-ittihad al-ittihad shin aka samu al-hulul wato ba ubangiji yazo ya sako cikin bawa a ce Allah ta'ala ya sako cikin cikin cikin jikin nan Maryamu ko cikin jikin Annabi Isa da sauransu haka wani al-hulul ne to idan kuma da shi dan adam din na sutin da shi bangaren lahutin suka hade suka garwaye to an samu al-ittihad wato yanzu an cuda an cuda an cuda yin cudanye ka to wannan shine kuma wato matakin farko na cewa kowa da kowa Allah ne shi a ce akwai al-ittihad amma ba shi wa'azin wujudin ba to su wa'azin wujudin su kuma baki da cewa suke duk halittu baki da ɗaya ne babu wani hakika sai ubangiji kawai saboda idan kaga duk abin da ka gani a duniya to ubangiji ne a wasu a wata hala daban a lokacin da yake cewa fa kowa da kowa Allah nan ne fa baya babu tsakanin musulmi baya babu tsakanin arne baya babu tsakanin at-tayyibat da da abubuwa masu tsarki baya babu tsakanin datti da dauda da dajasa su kowa kuma komai shi Allah ne baki da sai kaga akwai al-hulul shine mataban farko sannan al-ittihad sannan kuma sai kuma a sami shi wahidatul wujud baki da a wahidatul wujud asali mu a gidan musulunci wanda suka fara shi da wannan aqida shine al-Hallaj al-Hallaj da su Ibn Arabi Ibn Arabi su wannan babban malamin nasu wanda zaka suna kiran shi babban malami to a wajen su babban wali ne ba takwa babban wali ne su a wajen su ire-iren waɗannan mutane ba sa tabuwa banda da kuma su ibnu sab'in da su wato ire-iren su har shi ma wannan wanda yake da kaula annan shi ma haka yake dabi'a su kenan har su ma wanda suke da wato suke da wato me yake me ake kira su salatin fati jawahir ma'ani wanda da aqida su kenan a cikin littafin su magana wani yazo ce ba haka bane aqida sa ba to kaga yana da bayan rubutu azba domin idan ka ce kai wannan ba aƙidan ba ne to su yaran da idan suke samu aƙidan yanzu ba gashi akwai ɗan anti ba shi yanzu ɗan anti ba ba komai tabbatarwa yake ba yana wani yana nan jiki da tsoka ba ina ya koyo ko ya cewa shi mabiyi waɗannan mutanen ne duka ina ya koyo za ku ce babu shi babu waɗannan abubuwan za ku ce ai do abu a fahimce ku bane ai ba iya fasara bane ba ba to ku ku fasara ai da kowa sai zo yadda muka buɗe masallaci kowa shi ma sai zo ce yau za a yi za a jawahil ma'ani a gani za ta karanta ai ai da an zo wani watan shikenan a guje za za tsallake abu a tafi Allah ta'ala kyauta a su in kullu a baya da mun yi taɓa magana cewa a wajen falasifa to su musan ubangiji ba suna cewa ubangiji ba ba ka cewa ubangiji su suna cewa ne duk wani halittun ya faro asali ne daga wani daga hankali hankali ne sai ya fahimci kansa kawai sai ya girgiji sai ya ya fashe da ya fashe kuma sai aka sami wani hankali guda daya wannan wato wato in suka ce ya fahimci kansa kamar abin da aka ce namiji da mace sun kwanta wannan kusan a ma'anar kenan to daga nan aka aka dinga samu har aka sami al-qul ashara haka suke fada to kaga wannan wannan asali wannan aqida ce ta ta su mutanen Greece mutanen falsafat Yunan su kuma mutanen India da kuma wanda suke sun karanta addini su Plotinus da sauransu ɗan a nan Masar sai suka ɗauko abin suka karanta a addini suka ɗauko wannan maguzancin sai suka hada suka ce abin da annabawa ke faɗa na wato na wato wahayi da mala'iku da waye ku falasifa sai kuka ce a al'aqal fa'al shine jibrilu active internet suke kiransa da su kuma mutanen namu na wannan ƙasa su bayan da an gama wannan kaga da yanda su aka yi sai suka ce a su ba alaƙar fa'al ba shi ne ba jibrilun ne ba suka kira shi haƙiƙa muhammadiyya annurul muhammadi ko al'insamin kabi abinda suke magana da haka shine duk wasu halittu baki ɗaya da kake ganin su a duniya sun samo asali ne daga wato hasken ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hasken nan kuma da ba asalin abinda ubangiji ya fara samarwa daga kyawun zatinsa shi ne hasken ma'aiki kaga to hasken ma'aiki ba magana ne na an halice shi ba suna cewa yana ya samu min nuri jamalil haq haka suke fada wai daga cikin hasken kyawun ubangiji shi ne alhaku dama su a yesu suna kiran ubangiji alhaku suna ubangiji na ba matsala amma dai suna kawo abubuwa da yawa a sau da haka su suna inkarin ma cewa wasu daga cikin suna inkarin cewa annabi adam shi ne uban halittu baki daya ko goshe ne wani abu ya cewa ya je sun je wani taro sai ya ce aka ce wai wa sunan sunansa Adamu ina ce mishi Adamu kakan kakanta da kai sai ka ce sai ce sunan Abul Bashar yace shi bai yadda ba shi bai yadda ba ba wani Abul Abul Bashar ai manzo Allah wato da ai kai ne baka ne ba nurul Muhammad yake sai ya ga maka cewa hasken nan shi da su uban halittu baki daya shine wato ma'aiki baki daya yanda falsafa suka ce Jibrilu shine kusan ya halitta kowa suka kwace ma ubangiji wannan halittar nasa to su ma haka waɗannan su bayan suka ce baki ɗaya wanda ya halitta ba baki da shi ne ma'aiki daga ba daga hasken ma'aiki kowa ya samu asali kuma wannan halittar daga baya suka rina ta suka ce to kuma duk wannan halaci ne wasu mataki mataki ne zango zango ne ubangiji yake yi yake dan wata zagayensa in ka ga mai jiki da tsoka to shi ne dai in ka ga kaza in kana son ka ƙara rinewa ka cire ma kanka wannan dattin na wato tsoka da jini to shi ne ka je ka samu kanka je kai wani halwa kai fada'i kai waye ka samu kashafi to daga nan wai kana ta tafiya ne wani ka ƙara wato narkewa da ubangiji ka zama babu abin da ke jikin tare da kai ba kai ma zai jin daɗin duniya baki da sai mushahadatul haqqi ganin ubangiji baki da to daga baya shikenan sai ka haɗe da kai da shi abu daya wannan shi ne abin da abin da su suke faɗa a cikin tafansu al-hallaj wannan shi ne abin da yake faɗa ibn arabi atai wannan shine manganunsa akwai sadruddin muhammad ibn sa'ad al-kunawi shi yana cewa saboda haka shi dan adam shine alhaqu shine ubangiji wa huwa alqalam kuma shi shine alqalami wa huwa almalak kuma shine malaika wa huwa aljinn kuma shine aljani wa huwa wa huwa alkursi kuma shine kursi afwan wa huwa alhaq kuma shine ubangiji ne wa huwa alqadim kuma shine wanda bai da farko bai da karshe wa huwa alharith kuma shine aka halitta wannan haka maganan a dama mun ci faɗa cewa ai wannan ai wannan ba ai a arranci wannan dai to wannan sai kai daga za ka sami arrancin dai wannan saboda baki ɗaya a an riga an an ce babu babu mu tsakanin ubangiji da kuma wanda ake ubangiji da wanda ya halitta me bambanci kenan wallahi tallahi wannan akidin da yawa wanda suke amsa waɗannan sunaye da rikunan akidin suke na akan kun ji mun ratse mu mutum ya isa ya zo ya ɗauko wani tafin malamin sa zai ce ya karanta ya karanta ya gani yin albasa su a tsakar musu sallah wallahi ba ina cewa ina musu hukunci ne ba akwai jahilai a ciki akwai kaza amma da yawa waɗannan wanda suke gima jimara wajen nan wallahi da aƙidu suke wallahi wannan aƙida ce shaida shi al-Husayn ibn Mas'ud al-Hallaj ya yada ta shi wannan mutumin ma da yaje ƙasar Indiya yaje har tsaji ya koyo har tsaji sai da ya koyo na'am ba ji ba altabasu altabasu altabasu sai a ja tambi malaman suka rubuta malaman suka rubuta a kaga hallajin wannan shi na ƙidansa ibn arabi wannan shi na ƙidansa muhammad ibn ali ibn arabi al-ta'i ya rayu a ƙari na bakwai alqunawi wannan shine maganar sa at-tirmisani at tirmisani wannan shine aqidar sa ah mutane da yawa dai ibnu farid da sauransu wallahi wannan shine aqidar ibrahim iyas wallahi shine aqidar sa ba wani tantama akan wannan wannan shine aqidar sa eh mutum ya karanta ya karanta ya karanta abubuwa diri duk aka karanta a dinga wani to ina wannan yara na dawa ce samu ku ce wai ba a gane ba to ina ya samu ina ya samu shi ya ake samu waɗannan yaran da wannan fahimta ina aka samu kaman kaman baiti ne na na ibnu arabi a cikin fuhat makkiya yana cewa arabu haqqun wal abdu haqqun ya laita shi'ri man al mukallif in qulta abdu fa zaka mayitu yace wa in qulta rabbi anna yukallaf wa yana cewa wannan kaga suka zo suka ce wai ba a fahimta bane waye waye waye abin da yake magana shine arabu haqqun ubangiji shine dai gaskiya gaskiya alhaqqu kuma ce sunan ubangiji ne a wajensu الرب حق والعبد حق يا لata shi'ri man mukallif yace kayya kayya to wane ne kuma yake bada doka kuma yanzu kenan bawa Allah ta'ala Allah bawa shi ma Allah to waye wanda bada doka suka ce wai ba gane bane wai nan da yake cewa ar-rabbu haqqun ar-rabbu haqqun fi rububiyyatihi wal 'abdu haqqun wal 'abdu haqqun fi rububiyyatihi to me yasa ya kawo wannan tambaya cewa wa in kunta rabbi anna yukallaf me yasa ya kawo wannan abaiti na karshe bari mu fassara muku ji yace in kulta abdu idan ka ce bawa ne fa za ka mai amma ka bawa zai iya mutuwa ubangiji ka ya zama haka yake cewa au kulta rabbi in ka ce ba ubangiji na ne wa ubangiji ubangiji ne Allah ya kallaf to bawa ya zai zama kuma zama ubangiji kuma a bashi duka to wannan in ka ce wai wai wanda wani abu da yake nufi can a baya to wannan sakaran ya zaka dita wannan ma fa na kawo mai dan shubha ce amma an kwaje kwaje wa tuwa da makiya da sauran tafan shi abubuwan babu shiga babu tani akwai inda ba za su zo kaga suna magana cewa da alade da waye da kaza duk waye duk sun haɗa su musu yi kuɗin goro da sun haɗa da sun haɗa a cikin aƙidinsu nuna da a babin adalci ba mu taɓa yin wannan bayanin ba amma dai za mu yi saboda a san shi ilimi aka zo aka faɗi shi yadda yake akwai mun sha faɗa cewa a shekul fadil abdulkadir aljailani rahimahullahu ta'ala ahlus sunna ne wannan haka yake ba wani tantama akan wannan amma a fahimci magana na na maganar sunna zaka ce wani ahlus sunna ne kun san a tauhidi muna tauhid tauhid tauhidi bangaren al-asma al-masail al-ilmiya da muka ga makarantar sala in kullu abin da aka yi ta faɗa muku abinda ubangiji abin da ke alaka da ubangiji da kuma sufofinsa da sunayensa da kuma abin da zai faru ranar ƙarshe da kuma labaran da Ubangiji ke bayarwa. Sau da haka duk wanda yake tare da mu a wannan babu Ubangiji ya laita bai cewa bai daita ba ko ya mishi tawuje ban kare wannan yana cikin ahlus sunna su ma shi ma ababi ababi na al-masail al-ilmiya amma akwai akwai wata bangaren tafhid al-ibada masail al-ilmiya shine wannan shika-shikan musulunci guda shida wato shi ne da bid'a nan to ana iya samun kuma mutum baya da bid'a bangaren shika-shikan musulunci guda shida amma kuma yana iya samun bid'a kuma a bangare na wato shahadatu Allah ilaha illallah kalmatu tauhid tauhid al-ibada shi aikin sa akan kansa to um, daga cikin malamai ana samun ka gani wani shi a bangaren wato asifat almasahib ilmiya shi ahlus sunna jama'a ne tsantsa kamar imamu abdul qadir jilani kamar wato shi al-imam al-harawi da sauransu sai kuma ka ga bangaren kuma ibada a galibin al'amarin sa irin waɗannan malamai masu na kirki suna tare da ahlus sunna to amma kasancewan abubuwa sun rikice musu ba su tsaya sun nemi ilimi sosai sun ɗai sakaci a wasu wurare saboda haka ana samun tasirin ire-iren waɗannan miyagun mutane su ma ɗan sabe su tunda babu yana bautan Allah sai su ɗan wasu ra'ayuka wanda ba daidai ba ana iya samun haka kamar yadda kuma ana samun wanda za ka gani shi kuwa ɓangaren tauhidi tauhidi wannan tauhidi da ibada wannan wannan wato a ce kaza bid'a kaza sunna a ce akai ta Allah ta'ala da bauta aikin bawa tawakkali tsoro da sauransu da istighatha da al-isti'ana da sauransu shi kuma ka same shi ahlus sunna jama'a da dan za'a amma a babi na almasayil ilmiya khabariya kuma bangaren shiga shiga mutunci na guda shida shi kuma sai ka samu shi an tasgaro kamar ba kamar Muhammad al-Barkawi wani babban malami ne da ya rayu lokacin wato khalifanci na Uthmaniya kusan abin da yayi kusan ka iya kamanta shi da Muhammad Abdul Wahhab da amma kuma a bangaren aqida kuma za ka same shi kuma shi Maturidi ne abin da nake faɗa wannan maganar akwai wannan ita kanta wannan magana na hakika muhammadiyya da waɗannan wasu abubuwa haka suka ɗan burki can nan akwai littafi na shek abdulkar jela sirrul asrar sirrul asrar littafinsa da ake danganta masa sai aka a ciki akwai irin wani magana wanda yake zahiri kan aka iya fasara shi da wannan fasarar to uzun da za mu ba malam shi a nan shi ne wato na farko dai littattafansa da yawa ana samun cushi a ciki har yanzu ana ta kai dabdala akwai littafin nasa ma da ɗan Kano ne kawai zalla ba a san wani a duniya ba a san wanda ya rubutawa ba sai a Kano zalla ko a zazzau ba za a je a ce wani ya rubuta wani Kano kawai aka samu wani ya sha mur kawai ya ɗauka alƙalmi sai ya rubuta abin ciki to wani suna ji ko da je suke zuwa Iraki ne suka samu wasani to ai to akwai rubutun da galibi ƙarya ake masa da yawa kuma akwai kuma wanda littafinsa ne amma kuma sai kan samu so da su sufaye kaga kaman rahilawa ne wani lokaci suna da tsare matsala wajen ƙarya ƙarya ba ya musu ƙarya ba ya musu wahala sai kaga kawai tsakanin sama da ƙasa kawai anan an an dan fada da sadarori sai kuma a yi shiga da wasu abubuwa akwai abin da da yawa malamai ke cewa wasu abubuwan ƙarya ake musu sannan kuma in ya tabbata ma wannan ya karba da na je na koma shi sura sai na ga yara hujja ne da wani hadisi kamar yadda wato falasifa ke tsako na hadisi na ƙarya cewa farko abin da ubangiji ya halitta shine alƙalami afwan al'aql wato hankali to su ma su bai suka dauko irin wannan hadisi suka ce farko abin da ubangiji ya halitta shine nurul muhammad to shi ma kuma sai ya fassara gwargwadon abin da ya samu ya samu a wasu daga cikin sufayen kabalinsa suna irin wannan fasarorin saboda haka in yayi muna sa ran ubangiji ya zama wato ya karbi duba da abin da sauran abubuwa da ya gabatar ma addini muna sa ran ubangiji ya nemi shi ba muna cewa duk wanda ya fada wannan aqidan allura mun ce musu hukunci ba muna cewa wannan aqidan kafirci ne amma ana iya samun wani ya zo ya dace wannan aqida ko saboda wasu abubuwa dalilai dalilai ubangiji kuma ya zama bai hujja ba ta tsayu gare shi ba amma kuma gaskiya sun ta gaskiya kisa na faɗi waɗannan abubuwa akwai abubuwa da yawa da suke alaka da shi a ƙasar gaba ne ba ba su zuwa kuma lokaci ne saboda abin da ya yi kokari masu tarihi ko suka faɗa mutum ne wanda tsaya kan suna shi sa wani lokaci ba mu cika mai da hankali akan waɗannan abubuwa ba Allah ta'ala ya kasa rahama ah to wannan shine wato mumin hada shirku alil wahida yace daga cikin wato kwace ma ko sance ma ubangiji halittansa aikinsa na halitta a ba wani mahaluki shine wato shirka na wato masu cewa kowa da kowa Allah ne to ka ga wannan ya magana waye khali waye makal kuma babu ai da khali kuma an garwaye kuma yace wa minhu shirkatul malahidati alqa'ida bi qidam alalam kuma daga cikin shine wato a shirka na mulhidai masu katubaran tsiya masu cewa wato duniya nan ba ba ta da farko wa abadiyati kuma suna cewa wato duniya har abada take za ta dawo har abada duniya ba ta da farko ba ta da ƙarshe ko ba ta wannan falasifa ne ke fara haka kamar su kamar su al-Farabi kamar su kamar su Ibn Sina kamar su kamar su shi al-Kindi wani lokaci ya dai gaba amma dai musamman su al-Farabi su Ibn Sina suna da maganganu masu haɗarin gaske shi za ne dinga mamaki a sami wani mutane suna ma ƙoƙarin cewa waɗannan mutane wasu kitatsun mutane ne ko tsarkaku mutane ne amma wasu lokaci malamai ma sun ma kafuta su bana cikin su ma akwai wanda ake ganin ma shi da ma bai taɓa cewa ma shi musulmi ne daidai da alkindi wanda shi ya ɗan su dama dama shi ma da kansa akwai lokacin da ya ce ma shi ma wannan kuɗaɗin ma zai ma ɗan iya zuwa da shi duk wannan ba wani abu ne saboda waɗannan na ji mutane sun ruɗe suna ganin su waɗannan mutane kamar su waliyai ne ba wanda ta cewa waliyai ne waɗannan mutane ai in ga wannan sun zama waliyai kuma ai shi ke nan kowa ma sai ta da shi ai fajirai ne na gaske ba duk abin da ka sai na wahayi sai da canza shi waɗannan su su ibn sina su ne kusan usulin komai da ka sani annabi da awoyi a musulunci akwai wanda suka bi su a baya daga baya kamar su ibn rushd ibn rushd ne bidatul mujtahid wal hadith muktasib ana kan tafikin malikiya akwai ibn Tufayl, akwai ibn Bajja da ire-irensu da ire-irensu. Su waɗannan gaskiya ba su kai waɗancan yataku ba. To amma dai su ma dai suna da aƙidu masu haɗarin gaske. Ibn Rushd gidansu gida ne na sunna. Amma kawai sai cire wannan riga tunda ya yi ilimin kimiyya ya zama scientist sosai shi kenan sai mun hadin tawaye. Daga bayan ma kwace littafansa aka yi aka hana shi ya halaka a haka. A to su masu waɗannan duk suna da wasu aƙidu munana. irin su ibn sab'in da sauransu su aka duk abin da akidar wazir wuri kuma sun dauke falsafa sun ne sun sa ma kansu a ibn ibn rushd da su ibn qufayl malamai suna magana akan cewa hukunci ga musulunci ko rashin musulunci su magana mafi inganci a wurin malamai shine a dai a dai takaita kana kana kokarin musu hukunci da dai kunsu ibn rushd za ka in ka kalla bangaren ibadar sa zaka gari yana ibada ga kuma abin da ya wallafa zaka gari wanda ya ibada da Allah kawai dai mutakhabbiti ne kawai yana kawai wato kwakwalwarsa na rawa yana girma waɗannan falasifan ya kuma rasa zai da addini haka ya mutu ko da amma duk waɗannan haka suke irin mutuwa su su razi razi shi ma abu da bai yi ba har musu hiriri ya halatta da shi kokonto da waye kamar kazali ne kazali shi ma akwai lokacin da ya dinga wani kokonto fa da wasu kwanaki da daga duwa almutu min abbalal ita kokonto shi ne ya shiga kokonto kan ubangijinsa gazali wannan da ake cewa hujja musulunci wato barbara shi ma da yawa take amma shi dai ya dan ya fushi dama dama saboda daga baya shi dai ya bar wadannan ballan abubuwa ya bi hanya da daidai mala yake cewa wa annal hawaditha bi asriha musaffi ila asbab ila asbab wa wasaiba yazamat ijadaha wato wannan mushrikai bala'i da falasifan nan da suke cewa duniya ba ta da farko suna cewa duk abin da kaga ya faru baki daya wanda ya fara da su sune sababan su kawai ba ta cewa ubangiji ya halicce sai da ce sababai wannan sababan cikin yan tsakiya din su suka haifar da su baki daya wai sammuna al-uqul wa nufus suna kiran su al-uqul da an-nufus al-uqul sune wannan guda goma ubangiji ya fahimci kansa sai ya kamar fashewa sai aka samu hankalin farko haka aka ringa yi haka samu hankali goma su wanda sun kamar maza su kuma wannan nafi da turawa ke faɗa su suke sa an-nufus ya zama kamar waɗannan mala waɗannan mata kaga sai a yi ta dan wancan zagaya dan a ta haihuwa kuma Allah ya kyauta saboda haka wannan mala ya rika dawo da mu karatu mukaddima ta risala yau na san dai waɗannan dun mun dan taba yin su mala ya ce wa minhu shirku mu'attalati al-asma'i was sifat daga cikin wato shirka din shine wanda suke wato sance ma ubangiji sunayensa da sifofinsa kal jahmiya kaman jahmawa wal qaramita da kuma shi'a batiniya isma'iliya ɗan qaramita waɗannan kamar su bashar al-asad din nan wa ulatul mu'tazila da kuma wato wato mu'tazila wanda suke sun wuce gwa da iri a waɗannan galibi zaka ga ba wasu inkarin samuwar ubangiji bane sai da ubangiji ya halitta amma sifan kamalin ubangiji ne suke suke cire masa suke inkari a daga ci akwai mu'tazila kamar da nan malam ya faɗa suna inkarin tsohon ubangiji baki da jumla ta tafsila daga ciki akwai wanda zaka ga a wato su suna tabbatar da wasu ba su tabbatar da wasu kaga mu'tazila anan abin da suka yi kaga ai ba zai rasa ba zai rasa shirka din ba mallan yace kullu mu'attil mushrik su ma da kaga shirka suka yi ta yaya suka da shirka ta yaya suka tabbatar da zati kadai kuma suka kore bata sufa baki da kai ka taba sanin a duniya zaka yi hararo wani abu ko a duniya ko lahira ko ma ina abin da yake da zati ko bai da sifa ai babu wani abin da bai da zati zati shi ne hakikanin sa bai da sifa to shi da malamai ke ce musu idan kun yadda ubangiji na da zati to zatin nan irin zatin dan adam ne adam na da zati kun yadda ai dan adam na da zati shi ba hatta biyar ne na da zati ba abin da bai da zati inda ya wanzu inda ya wanzu to ya da zati hakikanin sa shi wanda ya bambanta shi da waninsa to ubangiji ya da hakikanin da ya bambanta shi da waninsa kun yadda akwai wannan dan adam ma da hakika ne to hakikanin dan adam da hakikanin ubangiji ɗaya ne to idan kun ce ba ɗaya bane to shi alisa sai su ce musu al-khattabi da sai mutum sai su ce musu to al-kalamu fi dhati ko al-kalamu fi sifati far'un an al-kalamu fi dhati to yanzu tunda kun tabbatar ubangiji da zati kuma kun ce zatin ubangiji ba irin zatin dan adam bane to tace ubangiji na ji jin ubangiji ba kuma jin irin dan adam ba ce ubangiji yana gani ce ubangiji to yana magana to ce ubangiji yana halitta to ce ubangiji yana yin disfofin suka tabbatar masa daidaita da ce ya daidaita ba irin naka ba irin nawa ba ce ubangiji yana da hannu ce ubangiji yana da kafa ce ubangiji yana da ido ba irin naka ba irin na ba waye wato zuciyarsa za ta buga a wannan in zuciya ta buga sai dai ba maka bayani ba amma ka maka bayani zaka ga bayanan sun fito su ma jami'a zaka suna tare da su lokacin to lokaci ya yi su majami'a suna tare da mu'tazila wajen wato inkarin su mu ubangiji a kawai yan dajiya zan yi insha Allah muka zo sai mu shiga cikin nau'i na biyu akwai ibn hazm zahiri dan ku fahimci cewa wato sunna ba ana mata wani karaci ba ibn hazm zahiri yana daga cikin malamai da aka yi mushi shedan cewa yana son sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana son hadisi to amma kasancewa shi ma ya taso a lokacin sa akwai irin waɗannan tunannu wannan mutane ko kuma da fa wawaye ne fa a Allah ta'ala tabbas ya ba su hankali amma bai ba su wato ya ba su zarangwana amma bai ba su hankali ba utu zaka Allah ta'ala ya ba su zakai amma bai ba su abin da za su tsarkake zuciyarsu baki ɗaya ba mutane da suke da hankali in kana shiga da tabbas sai ya ruɗa ka da ibn al zahiri a lokacin sa da akwai irin wannan to a babi irin waɗannan babuka na sifofin ubangiji shi ma zaka same shi mu'attil ne a babi na ta'til sani an kamalihi an kamalillahi ta'ala at-thabit lahu zaka ga su ubangiji ma shi ba yana da inkarin su zaka wasu malamai sai shi jahi a sifofin ubangiji ba misali in ka ce Allahu ar-Rahman ar-Rahim zaka ce Allahu akwai sifa ta uluhiyya na ubangiji ar-Rahman akwai sifa ta rahama to shi ba ruwansa ya ce Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim da ɗaya ne shi ba bambanci saboda shi baya son ya tabbatar ubangiji sufofinsa na kamala to wannan shi kansa wani wani abu ne wanda yake ba daidai ba wani abu ne da malamai suka yi magana cewa a bid'a ce kwarai da gaske kuma wannan kan bid'a ce kisa a babi na aqida to gaskiya ba ba tare da Ibn Hazm zahiri amma a babi na sauran karatuka na fiqhu ma dai akwai matsala zahiriya ne amma kasancewa yana kan sunna zaka same shi kuma ba a kore shi daga gidan sunna baki daya ina ganin saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan abinda muka tadi Allah ya ba mu lada abinda muka kushe na tana ya fi mana sallallahu ma'ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am ishiriniya ishiriniya wani tafi ne da aka yi na yabo na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ciki in ka kalan karanta ishiriniya mu da muka karanta a kusan bangarori da dama ba yanzu da muka ɗai laushi ba da duk a kan yake ha alimin da ma duk muka karanta ba wani abu ne wani ba bako ba shi mai ishiriniya kamar da labarinsa ake muka karbacin kutubu tarajum nasa shi da ya ga mutane sun karkatan ba yaban sarakuna da sauransu sai ya ga cewa to maza Allah da shi yake da wannan matsayi kuma a kyale shi shi mutane ta aibe shi to galibi wasu irin wannan wake-wake ba su da mace da basu wake-waken mu na yanzu malamai ne ba malamai ne ba galibin su sai dai kuma da sun kara waɗannan da yanzu saboda su koya da suna iya buɗawa su gane to galibi za ka ga sun kawo wasu bashitukan aibatuka ne masu daɗi za ga sun ka kawo bai suka nabi mai gairu wahayi la ta sarrafa wanda kaga ba gana ce mai kyau amma ana can ne in aka zo tunda shine kan tauhidi ba bai gaje fahimta ba ana zuwa sai a zo kawai samu wata layi kawai sai ya wani layi kawai sai ya zama ya barfara masa ya wuce ishiriniya ta fi sauƙi al'amari akan al'ubudda gaskiya ishiriniya ana samun wasu baituka da yayi yayi ba daidai ba za ka ji ana cewa basiru bisirin gaibi kabla kiyani wai yana kallon gaibi kafin ya kasance kaga wani ai ba daidai ne ba a shirya kuma aka faɗa wannan magana din da sauran maganganu da yawa da yake ciki wanda za ka ji wannan ba daidai bane amma kuma za ka samu wasu kuma baituka sun yi daɗin kyau wanda za ka ji lalle wato ai an an an gwarzata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yanzu da can ana kan tasawun san larabci saboda luga to a yanzu kuma akwai wani tafan luga din da yawa ta amma duk da haka tunda yana tafan kasanmu ne in ba karanta ba yanzu ka yanzu ba gashi ana an ce an jawo ba wannan cewa ba ya jawo ba daidai ba kaza kaza kaza kaza kaza sai ka mun wanda muke ganin dalibin ilimi da ake sanan zai karatun ilimi gaba zai yi da'awa ba wai yara kana wanda da ba su zo ne kawai su kanta musu addini su tashi ba kauri ba wannan me me shi ya zata musu babu babu tsarki a ciki babu sallah ba komai a ciki a wannan kanta na ba ta samu lada wannan me ya kawo wannan kanta wannan ayi shi ban su ne ma wannan shiriniya ba da mamaci da duk wani duk wani yaƙi da za a yi ba da mamaci da wannan ba da mamaci albuda kuma shi kaga kamar yadda muka aka faɗa aka sakin nanatawa shi albuda shi din dai ba wani mutum ba ma wake tsatse ne shi ba mutum yana so ko baya so mai albuda dai duk ya je duba duk inda aka tarjama mutumin nan mawaƙi ne dan roƙo ne kaza kaza kaza kaza an yi sa'a ga cikin aikin banza da ya kuma akwai aikin alheri ta albuda to kuma cikin aikin alheri kuma akwai matsaloli a ciki to me a ciki kuma sau da haka su kaga yanzu an taba wasu wani babban wali ka kaga Allah ya kyauta sau da haka kanta waɗannan abubuwa da mun mutum ya kanta a babi na yana sai ya fahimta kuma malami wanda yake to zai da kwalli a idan sai gaya mishi ba abin laifi yana ganin wannan ba kar a ce ba za a kanta baki dai ba akwai wasu abubuwa masu yawa ai banda shi ne akwai wutiriya akwai ashariya akwai sinariya da sauransu za ka ga ana kanta sau a salluga amma a ce za a bauta ma Allah da wannan abubuwan duk wannan shirman su ne kawai ba ba wani abu a cikin shi assalamu alaikum warahmatullahi